يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة قد فضل الله تعالى الإنسان على بقية الكائنات الحية الأخرى بالعقل واللسان وهذا اللسان يمكن استخدامه فيما يرضي الله تبارك وتعالى أو في أمور الآثمة ولكن في كل الحالات هو محاسب على ما يجر من اللسان لذلك فمن الأنجى استخدامه فيما يرضي الله تبارك وتعالى ومن الأعمال التي يمكن الإنسان استخدام اللسان بها ذكر الله عز وجل قال تعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال جل من قائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا دليل واضح على أهمية الذكر وفضلها ففي الذكر يحصد المسلم الكثير من الفوائد في الدنيا ومغفرة للذنوب ودخول الجنة يوم القيامة أيها المسلمون عباد الله تعد الأذكار أحب الكلام إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعٌ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت رواه مسلم فأفضل الأذكار على الإطلاق قراءة القرآن ثم هذه الكلمات فإن الاستغفار بقراءة فإن الأذكار بقراءة القرآن أفضل مطلقا ولكن إذا جاء ذكر مأثور في وقت معين فالاشتغال به في ذلك الوقت وعند ذلك السبب أولى وهو السنة وهو الأفضل كما إذا نادى المؤذن فإجابة النداء والترديد مع المؤذن أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن عند ذلك الحال ونحو ذلك فاتقوا الله أيها المسلمون ورتبوا ألسنكم بذكر الله تعالى واعلموا أن للأذكار فوائد كثيرة منها تعويد الأب على الإنابة إلى الله تعالى والعودة إليه والتوبة من الذنوب التي قد وقع كما أنها تذكر الأب بالله عز وجل في جميع الأحوال مما يجعل مما يجعل من نفسه رقبة على أعماله وبذلك يبتعد عن المعاصي والآثام التي من أجلها يجلب عليه سخط الله عز وجل قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن فضل الأذكار عباد الله ترد الشياطين ترد الشياطين وإبعادهم فالشيطان لا يتقرب من من اعتاد على الذكر ومن فوائده أيضا إزالة الهم والغم الذي قد يصيب العبد من مشاكل الدنيا ومصائبها وما أكثرها اليوم ولكن عندما يداوم على الذكر فإن الله يشرح له صدره ويجلب له الفرح والسرور ويكفيه شر ما يخافه أو يخشاه قال تعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما حذر سبحانه وتعالى عن الإعراب من الأذكار حيث قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن فوائد الأذكار أيضا ومن فوائد الأذكار أيضا ريادة قوة البدن زيادة قوة البدن والقلب وتحقيق الرزق وتوفيره من الله تعالى فمن الأمثلة على هذا النوع من الأذكار الاستغفار وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الاستغفار يجلب الرزق والرحمة والمغفرة بمنه وكرمه قال تعالى حكاية عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها المسلمون لا شك لا شك أن هناك من الأذكار ما لا يمكن استبداله بغيره كأذكار الأذان وأذكار الصلاة فهي ألفاظ معينة فهي ألفاظ معينة من الشارع لا يمكن استبدالها فهي توقيفية وأما غيرها من المستحبات فقد قال أهل العلم فلا حرج إن قال الإنسان ذكرا من عند نفسه ما دام لا يسادم الشريعة لكن ينبغي أن نحافظ على ألفاظ الشارع ما أمكن وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم براء بن عازب ذكرا من الأذكار فأعاده فاستبدل كلمة بكلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يحافظ على الكلمة التي علمها إياها قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عباد الله ينبغي على ذاكر الله عز وجل أن يطلب منه العون على الذكر وأن يدعو بذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني والله لأحبك يا معاذ إني والله لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود وهو حديث حسن وهو حديث صحيح فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله العون على ذكره ومن أعانه الله على ذكره يسر له هذا وجعله ميسورا وجعل لسانه مشغولا به ليل نهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تبرؤا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قاعدي وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ويهكين ولله الله سبحانه وتعالى يا في في شدان أدم أكاين سورا هلتو ودن تسكرا ييو ودكين الدنيا Allah ta'ala ya fifita ɗan adam da hankali da ya bashi da bai ba ma sauran halittun da ke duniya ba kuma Allah ya fifita ɗan adam da harce da ya bashi da yake yin furuci wanda yake so ba a ba su ba kuma wannan harce da Allah ta'ala ya ba ma ɗan adam ya fifita su da shi za a iya amfani da wannan harce wajen abin da Allah ta'ala ya yarda da shi kuma za a iya amfani da shi wajen al'amura wanda yake na saba ma Allah amma a kowane ɓangare guda biyu mutum ya zaɓa ya aiwatar za a masa hisabi akan abin da harshensa ya kwararar na batu in ma mai kyau ko mara kyau don haka nan yana daga cikin abin da ya fi tseratarwa ga mutum ya amfani ya sarrafa harshensa wajen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi don ya sami yardar Allah daga cikin irin waɗannan ayyuka wanda mutum zai iya sarrafa harshensa don ya sami yardar Allah ya yi amfani da harcensa wajen zikirin Allah subhanahu wata'ala. Allah maɗaukaci ya yi umarni wajaje a cikin Alƙur'ani na umarni da yin zikirin Allah subhanahu wata'ala. Allah ya faɗa a cikin surutul Juma'a ya ce wa iza qudiyati salatu fantashiru fil ard idan aka kammala sallar juma'a ku bazu cikin ƙasa wabtago min fadlillah ya halatta gare ku ku je ku nemi falalar Allah na arziki na kasuwancin ku wabkurullaha kathira amma fa ku rika ambaton Allah ambaton ma mai yawa ba kaɗan ba la'allakum tuflihun tsammanin in kun yi haka za ku samu rabo kuma Allah ta'ala ya ambaci lada da ya tanada ma waɗansu nau'o'in mutane masu siffofi guda goma ciki Allah ta'ala ya ce wazzakirina Allah kafiran wazzakirat da masu ambaton Allah da yawa da masu ambaton Allah maza da wato masu ambaton Allah maza da yawa da waɗanda mata masu ambaton Allah da yawa Allah ya ce a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya musu tattalin wata gafara da kuma wani lada wanda yake mai girma wannan dalilin bayyanan ne daga cikin nassi na alkur'ani da yake nuna muhimmancin zikiri da kuma falalar da Allah ta'ala ya ta'ana daga waɗanda suke masu yin azkar domin a cikin zikiri ne ɗan adam yake girbewa da yawa daga cikin fa'idodi na duniya ya kuma girbe gafara da Allah ya tanada masa na zanubansa da kuma shiga aljanna in ya riske shi a kiyama ɗan uwa musulmi lalle ana ɗaukan shi zikirin Allah da mutum zai faɗa a cikin harce daga cikin ayyuka mafi ƙaunatuwa da Allah subhanahu wata'ala wannan ku saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul kalami ila Allah arba'un maganganu mafi soyuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu maganganu ne guda hudu yace subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في أن صلى الله عليه وسلم كما يقول لا يبرك بأيهن بدأت بعد دمواد قوة كفارة فسك أكاس أن ترتيبي با سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوة كفارة لإتاء با مسألة أما دي ودن نسوني سكفسوي ودى الله سبحانه وتعالى أنا حديث إمام مسلم يكاو أدل ما لم يسك أمتا mafificin zikirin shi ne ambaton Allah domin maganar Allah subhanahu wata'ala da kamar mai ta babu abin da kai ta daraja ma'ana mutum ya karatun alqur'ani babu zikirin da ya kai shi sannan kuma wanda yake biye da karatun alqur'ani waɗannan lafazza guda hudun da annabi ya ambata domin lallai mutum ya zamanto ya shagaltu da karatun alqur'ani shine yafi masa akan duk wata magana da zai yi ko ka je kai wa'azi ko ka je kai kaza shagaltuwa da karatun qur'ani shi yafi duba cewa wasu munasabat ka je kaka yi wa'azi ya fi ka zauna ka karanta alkur'ani saboda yace manfa'a ce khassa shi kuma wa'azi manfa'a ce amma ta wani janibin wa'azin zai iya zaman to yafi amma dai a cikin lafazza da ake ba lafazin da yake lafazin alkur'ani samar wa mutum amfani a wajen Allah subhanahu wataala amma kuma shi ma qur'anin idan har aka samu wani zikiri wanda yake ma'surin da annabi ya ambata yace ga wani zikiri da za a yi a wani lokaci a to a iya wannan lokacin mutum ya zamanto ya shagaltu da wannan zikirin da annabi ya ce ana yin sa a wannan lokacin maimakon shagaltuwa da karatu alkur'ani shine bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan lokaci shine zai ku samu lada wanda yake mai gwabi misali idan mai kiran sallah yana kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace zikirin ayyanan ne ya ce idan kuka je za sami atumul mu'azzala fa qulu mithla ma qal idan kuka je ladan yana kiran sallah kuma ku faɗi irin abin da ya faɗa wajen haukala ne annabi sai faɗi ga abin da za a faɗa kuma sannan idan idan kiran sallah annabi ya ce ga abin da za a faɗa ya faɗi wani ayyanannen zikiri wanda za a yi na addu'a to a wannan lokaci mutum ko karatun alqur'ani kake yi sai ka ja ladan ya so mu ce Allahu akbar to shiru za ka yi domin a lokacin kan bi ladar kana maimaita abin da ya faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan kai wannan zikiri a karshen sa shi yafi maka akan a ce ka yi karatun alqur'ani a wannan lokaci kamar misali a ce lokacin da mutum ya yi da sallah in ka yi da sallah kana yi da sallah salatul maktuba sallah ta farulla ka shagaltu da azkar da annabi ya ambata ana yi a wannan lokacin shi ne kuma ka falala a kan ka ce kuma daga ija sallah ta shagalta da karatun alkur'ani ta yi watsi da waɗannan to akwai irin waɗannan wajaje inda ɗamfaruwa da abin da annabin ya faɗa to shi ne kuma ya fi daraja a kayan a ce mutum ya karanta alkur'ani don haka mu kiyaye dokar Allah yan uwa musulmi ya zamanto harasan mu mun ɗan yancar da shi da ambaton Allah musamman lalle shi fa zikirin Allah subhanahu wata'ala yana da fa'idoji masu yawan gaske na farko kaɗan daga cikin fa'idodin nan wato yana ɗabi'antar da mutum ya tarbiyyantar da shi wajen kusaci zuwa ga Allah don duk wanda yake yawan ambaton abu to zuciyarsa tana ta'allaka da abin abin da kake yawan ambato to zuciyarka tana ta'allaka da shi da haka idan mutum yana yawan ambaton Allah subhanahu wataala to zuciyarsa tana samun komawa zuwa ga Allah da ta'allaka ga Allah subhanahu wataala sannan kuma zikirin Allah yakan ɗabi'antar da mutum wajen yawan yin tuba daga zunubai domin daga cikin azkar akwai azkar wanda yake na istighfar akwai azkar wanda yake na tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala har ila kuma zikirin Allah subhanahu wataala yana tunatar da bawa din a kowane irin yanayin sa yana tunatar da shi Allah ma'ana baya manta ubangijinsa kaga sai yake kenan muqamul muraqaba eh sai yake muqamul muraqaba yadda a kowane lokaci yana tunanin Allah subhanahu wataala yana tare da shi tare da shi domin ba za ka ambaci Allah zuciyarka kuma ta wufanta tana tunanin wani abu ba shi zikirin Allah yana fa'ida ne a lokacin da kake ambaton Allah din zuciyarka kuma tana bibiyan harcanka misali yanzu mutum yana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dubura salawat amma kuma zuciyarsa ta shagalta wani abu yake kallo kwakwalwarsa wancan abin take kaiwa sako ga zuciyarsa bai ma san mai harshensa yake faɗa ba to wannan bai yi azkar bai yi zikiri ba bai yi tasbihin nan ba idan mutum yana cewa astaghfirullah astaghfirullah amma zuciyarsa kuma wani abu yake tunani ya tafi kasuwa yana lissafin asarar da yayi to shikenan yanzu wannan ne ya shagaltar da zuciyarsa da yayi istighfar ba don haka shi ka'idan zikiri idan zaka yi harcanka sai ya zamanto zuciyarka tana bibiyan abin da harcanka yake furtawa kenan sai ya zamanto daga cikin fa'idodinsa duk lokacin da bawa ya zamanto yana ambaton Allah subhanahu wataala to zai jawo tunanin ubangiji a cikin zuciyarsa kuma yana tare da Allah wanda wannan yana sanya masa ya sanya wa kansa kenan mai tsaro ya kai haddi na murakaba a cikin ayyukansa wannan zai sanya ya nisanta daga sakon Allah subhanahu wata'ala wanda zai iya sabbaba masa samun fushin Allah Allah madaukaki ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wadannan ma da suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunan su wajen aikin sako zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim sune wadanda idan suka aikata aikin alfasha ko suka zazanci kansu zakaru Allah sai su tuna Allah ma'ana sai su ambaci Allah subhanahu wataala su tuno Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah game da zanubin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama wace gafarta zanubai in ba Allah din ba shi yasa sai koma gare shi a bisa haka wa man yasiru ala ma fa'alu ba su doge akan abin da suka aikata a baya na laifin ba wahum ya'lamun alhali suna sane kuma sun tuba yana daga cikin falala ta zikiri korewa shekere mutum shaydanu idan kana zikirin kana korewa kanka shaydanu ne ba sa zuwa kusa da kai dan shi shaydan baya zuwa kusan wanda ya dabi'antu da ambaton Allah in dai ka dabi'an in kana so shaydan ya nesa da kai ka zama yawan ambaton Allah zuciyarka tana nan tana biyan harshen ka to in Allah ya yarda shaydan zai dinga nisa nesa da kai yana daga cikin fa'idodi har ilau na zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana kaudawa mutum damuwa, yana kaudawa mutum takaici, yana kaudawa mutum bakin ciki wanda yake samun bawa daga cikin mushkiloli na duniya da musibin da Allah yake jefa wa mutane a wannan rayuwa, wanda a yanzu irin waɗannan musibu da damuwoyi da takaici sun yi a cikin mutane saboda sababinsu yana ƙarewa. To zikirin Allah yana sassautawa mutum damuwa a cikin zuciyarsa insha Allah duk lokacin da mutum ya dawwama akan zikirin Allah Allah yana buɗe zuciyarsa ya sanya mata farin ciki da annashuwa wanda zai wadatar masa ya kauda masa kowane irin sharri ne ya kutsa cikin zuciyarsa ta koyi faro shi a rayuwa Allah ta'ala ya ce wallazina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah wadanda sun kai imani zukatansu kuma suka samu nutsuwa kullun ambaton Allah suke yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub lallai da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa kamar yadda Allah ya yi kashe bi kada mutum ya zan ya kauda kai daga ambaton Allah da tuna shi Allah ya ce man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauda kai daga ambato na baya tunani to zai samu rayuwa mai kunci yana daga cikin fa'idodi na zikirin har ilahu yana ƙara wa mutum ƙarfi a jika yana ƙara masa ƙarfin imani a cikin zuciya yana kuma tabbatar masa da arziki ne ya daɗi ko da kaɗan ya samu sai a sa masa albarka a ciki yana daga cikin misalai na irin wannan nau'in da zikiri ya ce yi istighfari dan shi ma nau'i ne na zikiri Allah ya bayyana mana a cikin alkur'ani mai girma cewa istighfari yana samar da arziki ga mutane ya samar musu da yalwa a cikinsa da albarka ya samar musu da rahama da gafarar Allah wannan duka da falala ne da karamcin Allah Allah yana ba da labarin dangane da annabi Nuhu yake kokawa da ubangijinsa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na face musu kun yi istighfari ku roki gafara ubangijinku domin fa Allah shine yawan gafara ne yursilu samaa alaikum midrara in kuna istighfari zai aiko muku sama tana mamako ana kokawa wai babu ruwan sama me zai hana mutane kowa shigaltu da istighfari ai sati guda ana istighfari istighfari na gaske ku ga idan ba ba ku ruwan ba wa yarzuqukum bi amwalikum kuma Allah zai ƙara muku dukiya ta zama mai albarka ‘ya'ya su zama masu albarka wai ji allakum jannatin ya sanya muku gonakai masu kyawu ya banya ce kyau wai ji allakum anhara kai har ma ya sanya muku ruwa da zai dinga gudana ƙorama kogi ya cika ku samu kifi dabbobi su samu wajen da za su ma shekaran da za su dinga shan ruwa wannan duka falala ce ta istighfaru wanda shi ma yana da cikin nau'in zikir na uwa musulmi lalle babu shakka cewa akwai nau'o'in istighfari wanda ba a canja su yadda ya zo shi haka dole za a yi shi misali kamar istighfarin da muka ambata abin azkar nake nufi akwai nau'o'in azkar wanda ba a canja su kamar misali azkar inda muka ambata cewa a lokacin da ladan yake yake yake yake kiran sallah da misali in an ida sallah ko in an ida kiran sallah akwai nau'o'in istighfar wanda suke waɗannan lafuzza ne ayyanannu da annabi ya ce hakan za a faɗa to wannan tauqifi ne ba a musanya su haka ake faɗan su amma akwai waɗansu azkar su kuma wanda yake mustahabbat kamar yadda malamai suka ambata wannan ne azkar mustahabbat su irin wannan mutum zai iya faɗan nasa lafazin matukar dai da sharaɗin cewa irin waɗannan lafazzan ba su saba ma asalin tushen shari'a ba misali kamar wani abu sai don faro mutum wanda yake na tsoro ya tsorata wani abu ya duk kare mutum kawai sai razana ina ina wannan da rajul dun ta ake yin yankin nama masallan za su kama shi ai anan zaka ga yana ta ambaton Allah yana Allahumma sallimni Allahumma sallimni Allahumma sallimna an ce ma ta faɗa haka kaga amma zikiri ne mun fahimta amma ka ce Allahumma sallimni ko Allahumma sallimna bai saba wa shari'a ba to zaka iya yin dan ka faɗa shi babu laifi akwai irin wannan kar waɗanda su ba wato idan mutum ya faɗe su idan har ba saba ma ka'ida na shari'a ba to babu laifi idan mun ya ambace su akwai kuma nau'o'i wanda suke su tauqifai ne su ba a canja su annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da barwa'u dan azib ya koyar da shi wannan ina afkar sai ya ambata masa wata kalma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa abin da ya ambata masa yace amantu bi kitabika allazi anzalta a cikin karshen wani azkar amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta shi kuma bara'u sai zai maimaita wa annabi annabi ce maimaita mu sai bara'u yace amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta kaga sai canji annabi da ar-rasul annabi da ar-rasul ba annabi ba annabi ba ko ba manzo bane sai ya canza da wannan annabi a rasul sai annabi ya ce masa la a a wa bi allazi arsalta sai saka nakala masa ya ce a a wa bi nabiyika sai nabiyika ka fada ba rasulika ba to kaga wannan sai nuna shi azkar wanda suka zo da annabi tauqifai ne ba a canja musu wata kalma wai dan kaga ma'anarta ta yi kama da shi don haka dole ne a tsaya kan irin waɗannan kamar yadda annabi ya ambata ya kamata ga duk wanda yake mai zikirin Allah ko yake son dagewa akan zikirin Allah to lalle ne dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake shi akai har ma ya dinga addu'a annabi ya koyar da Mu'az dan Jabal Mu'az dan Jabal yana daga cikin matasa matasa mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk cewa yace suna tafiya ne sai annabi ya ce dafa ka fada sai ce ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk sai dai fada sau biyu ya dafa ka fada shi ya ce ya Mu'az wallahi ina kaunarka annabi zai gaya masa ya sake cewa ya mu'azu wallahi ni ina kaunarka sai ya ce maka ya mu'azu ina maka wasiya la ta da Allah fi dubur kulli salatin karka kuskura ƙarshen kowace sallah ta farilla ka kullu ka rika cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ka ce ya Allah ka taimake ni a kayan ambatonka ya Allah ka taimake ni akan mota godiya ya Allah ka taimake ni a wajen kyautata bauta a gare ka waɗannan inda za a maka sharhar su zaka ga san tara addini baki daya nan da almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a nemi taimakon Allah wajen ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu'az am jabal wannan don haka nan duk wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka masa ambatonsa to zaka ga ambaton Allah ya zama mai sauki a gare shi maimakon wasu surutai insha Allah zai san lokacin da zai dinga ambaton Allah zuciyarsa kuma tana ta'allake da ubangijin nasa wannan zai zama to ya kyautata masa rayuwa ta duniya ya kyautata masa rayuwa ta lahira Allah ta'ala ya ce wadkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawli bil gudwi wal asal wala takum min al-ghafilin ka rika ambaton ubangijinka cikin zuciyarka tabarruan kana mai kankan da kai waqifatan ba kana mai hargowa ba ka rika yi da lafazi wanda yake mai sauki du wa dunal jahr min al-qawli karka dinga hargowa irin waɗanda yadda waɗansu suke yi kuma wannan azkar ɗin ka dinga yin sa bil guduwi wal asal safe da maraice wala takum min al-ghafilin karka zan cikin waɗanda suke fatanannu daga ambaton Allah shi yasa annabi am sunnanta mana azkarus sabahi wal masa yan uwa fa'idodin da suke cikin zikiri na Allah subhanahu wata'ala suna da yawa muhimmin abu zikiri ya tabbata ba irin wanda ake koya muku a social media ba a ce maka wanda ya zikiri kaza yana da lada kaza karerayin banza da wasu suke rubutawa kuma mutane kawai su ɗauka ba za su koyi addini a wajen malamai ba a gaban malami ba sai su koya waya social media wani kawai kaga maka wani shirgi ya ce za a yi kaza za a yi kaza shi kina rufe kiyayi koyan addini ta irin wannan marasala wanda ake tutturawa a koye shi daga tushe abin da za ka ambata na zikirin Allah ya wuce ka koye shi ta wannan salo sai dai koye shi daga tushe kamar yadda aka koyo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da duga dugan mu akan addininsa Allahumma ajina fi man hadai wa atina fi man afai wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله